أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalar ukudatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da kasancewa cikin wannan masallaci namu mai tarin albarka masallacin da ke daura da gidan Alhaji Sale mai nangi a nan unguwar Gobo Shango a fadar jihar Gombe barkamu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na Kitabut Tauhid littafin babban malami a shekar allama muhammad bin abdullahab rahimahullah ta'ala wanda muke karantawa cikin wannan masallaci a daidai wannan yini kuma a zagayewar mako irin wannan yini mai albarka yau dai muna yin lahadi daren litinin wanda yau ya yi daidai da goma sha uku ga watan shida na musulunci watan jima'a da nisaniya hijira yau na da shekara 1446 goma sha biyar ga watan disamba na shekarar miladiya 2024 a idan masu bibiya ba su manta ba a makon da ya gabata mala yana mana karatu a cikin babin da ke magana game da a kafircewar 'ya'yan adamu da yawa daga cikin dalilan da ya sa mutane suka kafirta shi ne wuce gona da iri a kan bayan Allah managarta ini algulufi salihi wuce gona da iri a kan al'amuran bayan Allah na ƙwarai a wuce gona da iri game da lamuransu wannan iya cikin sabuba da ya sa da yawa daga cikin mutane suka kafirta wannan mun karanta wannan babi kuma mun yi bayanai gwargwaron iko kamar da malin ya rubuta a yau insha Allah za mu tashi babin da ke gabansa shine babu ma ja'a fi taghaliz fi man abada Allah inda khabari rajulin salih fa kaifa iza abada babin yana magana game da kausa samariya shine taghaliz kausa harshe game da gunda ake bautar Allah amma a kabarin wani bawon Allah mutumin kirki za ka yi addu'a ko za ka yi sallah ka ce ba za ka yi ba sai ka ji kabarin wani mutum za ka yi to akwai kawusa samariya game da wannan to sai maliki cafa kaifa iza a badahu yaya magana za ta ƙare kuma idan ka bauta masa ba ku shi aka bauta ba da cin kabarin a ka je za ka yi wa Allah ibada amma a kabarin wani za ka je ka ibada abu yadda shari'a ta kausa harshe to sai malike ta yaya kuma da shi ka bautawa ai kaga abin shi ne mai babi aula to wannan shi ne babin da za mu ga a yau insha Allah wannan kuma shi ne darasinmu na goma sha shida a cikin wannan littafi malice fi sahih an aisha anna ummu salama radiyallahu anha ya tabbata cikin littafin imam al-bukhari daga ummul mu'minin aisha Allah ya kare da ita ta ce ummil mu'mini na ummi salama duk matan mazan Allah ne da na aisha da ummi salama duk matan Allah ya kare da su ita ummu salama kamar yadda da na aisha ta rawaito take faɗa take cewa zukirat li rasulillah sallallahu alaihi wasallam ummu salama tana ambata tana ambatawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kanisatun ra'ataha fi ardi habasha kanisa ita ce church wata church da ta gani a habasha tunda da ita aka yi hijira na farko zuwa habasha sai take ba da labarin ai sun ga wata church a habasha take faɗa wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma fiha min suwar ta ambaci irin hotuna da ta gani a cikin church din hotuna da liƙe-liƙe-liƙe ran batsau ga suna faƙala ula'ika iza mata fihim rajulun salih au abdu salih sai ma'aikin Allah yake cewa da Ummu Salama Allah ya kare dare ita yake cewa kin ga irin waɗannan mutane waɗanda suke adanta church suke lillika hotuna cikin church dinsu to irinsu ne idan wani mutumin kirki ya mutu a cikinsu ko bawa mutumin kirki banau ala kabrihi masjida heji kabarinsa su gina gun ibadarsu ana fahimta wa sawwaru fihi tilka suwa a nan inda kabarin yake sun mai da shi gun ibada sai zo su dinga lika hotuna hotuna abu ulaika shirarul khalqi inda Allah sai yake cewa waɗannan su ne mafi sharin halitta abin Allah subhanahu wa ta'ala ana fahimta kaga wannan kamar yadda malai faɗa sun haɗa abubuwa guda biyu kuma dukkan su gingima gingima laifi na farko shine abin da ya shafi mutum mutum gine ta mafi a sassaka mutum ko a dinga liƙe illaji mai na mutunan mutum kuma ya mutu bayan wannan laifi shari'a ba ta san wannan abu na biyu kuma sun ce kabari kuma suna ibada a kabari wanda shi ma laifi ne a shari'a ibada a kabari ba a yi ma'ana ba a roƙon Allah ba a sallah a kabari duk abin da ya shafi irin wannan ba a yi to kaga waɗannan mutane sun haɗa laifi guda biyu yasa nan maza Allah ce su ne mafi sharin halitta a Allah mafi sharin halitta a cikin halittun Allah subhanahu wataala sai malaki ta fa ha'ula'i jama'u baina fitinatai waɗannan mutane sun haɗu kan fitina guda biyu fitnatul qubur wa fitnatul tamathil da fitinar bauta a kabari wanda haramu ne shari'a musulunci ta hana sannan kuma da fitina ta hotuna da liƙe hotunan waɗansu daga cikin magabatansu da suka mutu walahuma anha daga bukari da muslim hadisi daga ummi salama dai Allah ta ya kare da ita kala suke cewa lamma nazala bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka saukarwa manzon Allah game da tsananta ko kaus harshe game da aje kabarin wani bawon Allah ko aje makabarta a ce anan za a yi ibada aka saukar da kausassan murya tafika yatraha kamisatan lahu ala wajhi sai ya firgita kamar ya farka haka ya razana sai cire wata riga da lullube fuskarta sai jefar da ita cire ta jefar fa'igazdan mabiha ka shafaha maza Allah ya ware fuskar sai ya yi fuskar za fuskar za lullube take sai ya yi fuskar faƙada sai ke cewa wa huwa kazalika haka nan al'amari ne la'anatullahi alal yahud maza Allah ke cewa la'antar Allah tsiniwan Allah ta tabbata kan yahudawa wan nasara da nasara ittakazu qubur anbiya'ihim masajida sai manzo Allah ke cewa yahudu da nasara da Allah ta'ala ya la'ance su ya tsine musu albarka suna da karkaburburan annabawan su sun da shigun ibada inda suka sannan kabarin annabi ne yaji su kafa gun ibada su agun su dinga bautar Allah a gun kabarin annabi su dalilin wannan sai Allah ta'ala ya tsine musu albarka ta harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana fahimta kun ga wannan yasa an la'anci shi a can aya ma cikin suratul nisa wanda Allah ta'ala yake cewa a Allah anci banu Isra'il daga harshen annabi dawo da annabi Isa dan Maryam kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labisa ma kanu fa'alu sun kasance ba sa inkarin mummunan aiki da ake a cikinsu ka'idar bai hude ko ba nasari ko da ba zai yi ba in an zo gunsa ana mummuna ba zai hada ba dalilin wannan ma Allah ya la'anci su a wani gun ko bisa warware alƙawarinsu fa bima naqdihim misaqahum la'annahum a wata ayar Allah ke saboda warware alƙawarinsu da suke nan ma Allah ya la'anci su ya tsini musu albarka kun ga ko ina tsiduwa yasa ba za su taɓa yin albarka ba har abada duk inda bai hude yake to ba shi ba albarka tunda Allah ya la'ance shi a gurabe da yawa to nan ma la'antar ta tabbata sai manzon Allah yake bada labari idan annabin su ya mutu annabi daga cikin banu Isra'il sai su je gunda aka binne annabi sai su maida shi gun ibada kuma tuni shari'a ta haramta wannan tun asali kuma har yau ittakazu qubur anbiya'ihim masajida yuhaddiru misla ma sana manzon Allah iya gargadin mu mu al'ummarsa iya jan kunnen mu kada mu aikata irin aikin da waɗancan suka aikata mu mai da kabari gun ibada mu bai da makabarta gun zuwa ayi addu'a ko zuwa zuwa ayi sallah to almanzon Allah ya ce kada mu aikata wannan kada mu kuskura bi domin irin wanda suka yi cikin yahudu nasara Allah ta'ala ya tsine musu albarka shine ma'aikin Allah yuhadiru mithla ma sana manzon Allah yana gargadar mu kada mu aikata kwatankwacin abin da suka aikata walaula zaka ubriza kabrahu ko ubriza kabruhu ghayra annahu kushiya an yutakaza masjida akhrajahu sai ma da yake cewa ba dan manzon Allah yayi wannan kan da garkin ba ba dan manzon Allah ya tsawatar ba to da shi ma an je an assasa gun ibada a kabarinsa kuna fahimta ba don sahabai sun ji da kunnensu manzon Allah ya ce Allah ya la'anci Yahudu da Nasara domin sun je kaburburan annabawan su rike shi gun ibada irin waɗannan su ne mafi sharin halittun Allah Allah ya la'anci su ya tsine musu albarka to ba don manzon Allah ya yi wannan jawaban ba sai malik ya ce da yanzu shi ma kabarin manzon Allah an mai da shi gun ibada da an mai da shi gun zuwa ayi addu'a gun zuwa ayi sallah da sauransu irin abin da manzan Allah ya faɗa shi yasa gun sahabbai ba su riƙe shi gun ibada ko shiya an yattake da masjida manzan Allah kuma ya ji tsoron akan kar a mai da gun kabarin sai ya zama gun ibada manzan Allah bai so haka ba kuma a tabi wanda Allah ya kaddara zuwan sa Madina ya je ziyara kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a biyu ne aka ce zai yi sallama assalamu alayka ya assalamu alayka ya rasulullah ya tsaya yi wa mazan Allah salati shi kira abin da ake bukata kira ba za ka yi addu'a ta roƙon bukatar ka agun ba domin addu'a ibada ce sai ka dawo cikin masallaci sai ka yi addu'a in kwana nawa ba za ka ka dinga addu'ar ka nan ba ne amma a kan kabari ba a addu'a ta harshen manzan Allah gashi muna karanta an bi janna ka matsa gaba kai wa sayyidina Abubakar sallama iya kusa da shi ka matsa gaba kai wa Umar sallama iya kusa da shi shikenan yake salati iyayenka ga manzo Allah sai ka fito ka tafi raka wannan shine abin da ka shar'anta wa duk wanda yake ziyara kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a wani abu sabani wannan sai ka dawo cikin masallaci kai ta addu'ar ka yadda kake yadda lokaci ya baka sai malik ya ce manzo Allah ya tsoraci a mai da kabarin sa gun ibada yasa yake fadar cewa yahudawa Allah ya la'anci su sanadiyar sirki kaburburan annabawan su gun ibada wali muslim an jundub bin abdullah hadisi a muslim daga sahabi jundub bin abdullah Allah ya kare da shi kare ke cewa sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallama qabla an yamuta bi khamsin yace naji da kunne na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kafin ajalinsa da kwana biyar kun ga iya dab da komawa ga Allah kafin ajalinsa da kwana biyar inji wannan sahabi ya ce ya ji manzan Allah huwa ya ƙul yana cewa inni abra'u ilallah manzan Allah ke cewa ku sani ku ce da ni na barranta na barranta na koma zuwa ga Allah an ya kuna limin minkum khali a ce ina da wani bada'i a cikinku wanda zan gwama soyayyarsa da ta Allah a raina to ni nayi bara'a ba shi a cikin kuki bada samu dukkanku ba wanda zai rike shi ba daɗi na irin yadda Allah ya rike ni ba daɗinsa ba wufi. Kuna fahimtar wannan? Inni a abra'u ilallah an ya kuna liminkum khali fa inna Allah ta'ala kari takaza ne khaliya. Ya ce, tuni ni Allah ta'ala ya rike ni ba daɗinsa. An gane ko? Ya rike ni ba daɗinsa kamar takaza Ibrahim khalila. Kamar yadda ya rike annabi Ibrahim khalil. shi kulla ta fi muhabba ƙarfi khalil to ƙarshen soyayya kenan wannan kalma mutum biyu ne suka same ta a duniya daga annabi ibrahim sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ibrahim alqur'ani wattakaza allah ibrahim khalila kuma a hadisi manzo Allah ce Allah ya rike ni khalil kamar yanda ya rike annabi ibrahim khalil duk har annabawa har ulul azmi su biyu ne suka samu wannan kambin daga kalimullah shi ne annabi musa sai ruhullah shi ne annabi isa sai kaza sai kaza sai kaza amma wanda suka samu kulla din nan to su biyu ne kawai kun ga matsayi ne ba dan gangani ba yasa manzon Allah yake cewa ba zan riki wani a cikin ku na bashi wannan matsayin irin yanda Allah ya ban wannan matsayin ba zai yi ba an fahimta walau kuntu mutakkiran min ummati khalila da dai a ce zan riƙe wani al'umma ta na bashi wannan matsayin da kulla lattakastu ababakarin kalila to da wanda zai dace da wannan matsayin abubakar da yalla kare da shi da dai ma a ce za a yi al'umma ta to shi amma yau wannan bawan Allah shi wani suke zagi shi yake cewa ma iyacin wanda suka yi ridda masu kabar musulunci bai masu Allah ya kuma wai hakan da sunan musulunci ake wannan karatu kaga wannan magana ce wanda daga ci kawai an shigo musulunci ne ana so a rusa shi kawai duk mutumin da ya rusa yana abaka to kai tsaye mazan Allah ya rubu tunda mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ba irin magana ta yabo da girmamawa da biyi akan wannan bawon Allah duk wata kalma ta yabo da jinjinawa da girmamawa ba irin abin da mazan Allah biyo sai na abakar ba ya faɗa wa duniyar musulunci kuma irin darajar sadiki masa radiyallahu anhu ana fahimta ala sai maza laki ce ku saurara ku ji wa inna man kana qablakum tabbas waɗanda suka zo kafin zuwan ku yahudu da nasara kenan kanu yattakizuna qubur anbiya'ihim wa saliha wa salih wa salihihim masajida haƙiƙa waɗanda suka bace ku sun riƙi ƙaburbura na annabawansu da mutane kirsu-kirsu su riƙe su wannan ƙaburbura sun zama kun ibada. An fahimci nan? Ala, falatattakin ƙubura masu ajiya. Sai maza da ce, ku al'umma ta ina jan kunnan kar ku riƙi ƙabari ko makabarta ta zama kun ibada, kar ku yi wani. Falatattakin ƙubura masu ajiya. Kar ku mai da makabarta ko ƙabarin wani mutum ya zamto ninne kun ibada fa inni an haku ban zati mazalati ni bana hale ku game da zakarku yasa koda an san nan makabarta ce ko an taba binne mutun to ba za a gina masallaci ba an bayyana a ce nan akwai tarihin an taba binne wani mutum ko nan makabarta ce to ba za a gina masallaci ba sai a koma can gefe inda ba makabarta a gina masallaci domin a tsira daga irin halin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ko da mutum ya mutu a makabarta musamman misali ake an jibi ne wanda shi majalin sai bige shi agun ya mutu to ko da za a masa wanka agun a samai da kafani ba za a mai sallah agun sai dai a ɗauke shi a fita daga makabartar a je wata gona ko a zo kan titi inda ba makabartar ba sai a mai sallah kuma sannan a komar da shi makabartar domin a guje wa irin abin da manzo Allah ya faɗa na hanyar domin sallah ibada ce hasali mai ta ce afdalul ibadat kuma ba za ka ce na ji kabarin wani ziyara ba a nan ban tsaya da roƙi Allah Allah ina son haihuwa Allah ina son kuɗi Allah ina son mukami amma kuma kabarin wani kake wani addu'a shi ma haramu ne in kuma ka sani kake irin wannan idan ka kuskura za ka ga cikin la'antar da Allah ya yi wata mutane kabarin ko na waye kuwa sai dai shi ya halatta ka masa addu'a na kabarin ya halatta idan ka je ka roƙa masa Allah ya gafarta masa ka roƙa musu Allah ya ji kansa da sauran duk wanda suke makabartar amma kai addu'ar ka fasinali buƙatar ka ba za ka faɗa wa Allah a kabarin wani mutum amma biyo ganin yawa kar a ce wai sun ce ba addu'a makabarta shi mamacin ana masa addu'a da sauran duk kwantattun ana masa addu'a amma kai ba za ka roƙi Allah bisa fasinal buƙatar ka abu ba shine abin da manzon Allah ya sannan ba za ka yi sallar nafila a makabarta ba haramun ne amma jana wannan shine manzo Allah ke cewa fa inni anhaakum an zalika ni na hanihu game da wannan faqadna annu fi akhir hayati sai ma dai shi hakika manzo Allah yayi hanin wannan a ƙarshen rayuwarsa tunda an ce saura kwana biyar ya bar duniya yayi wannan hadisi na cewa yayi hani game da arki kabari ko makabarta kun ibada summa innahu la'an bayan yayi hani kuma ya bibi abin da tsinuwa daga Allah duk wanda ya san haka kuma je ki daga gan Allah ya laji ya sani masa albarka wa huwa fi siyaq shine a cikin jerin giyar magana man fa'alahu was salatu indaha min zalik duk wanda ya aika ta abin da manzan Allah ya hani ya je makabarta ya addu'a ta kansa ko wata bukatarsa ko ya yi sallah a gun to sallah ma tana cikin abin da aka hana shine wa salatu inda hamin zalik ka gani ko kai sallah ta nafila ko kai wa mamaci sallah ita ma tana cikin abin da aka hana a yi makabarta ba a wa inna lam yubba wa illam yubna masjida ko da ba masallaci aka gina ba kun gane ko ko da gu ne fili ka je ka yi raka'a biyu ta nafila ko ka zauna gun ka ce za ka yi ta wuridinka a gun a cikin makabarta ko da ba ginin masallaci aka yi irin wannan ba to shi ma iya ci haka karka ce ai ai masallaci aka ce kana gina a ibada ce ba za yi kusa akwai masu tauri a ce an ce ai manzon Allah ya bin da yake nufi kar a je makabarta a gina masallaci ko kar a je kabarin wani a gina masallaci a har ibadar da ake a cikin masallaci ita ba hana ina wata kuma ji magana kun gane ba wai dole masallaci sai a shi za a shiga ayi addu'a shi ne abin da aka hana ba addu'ar da sallar da dukkan wani nau'in addu'a da zaka yi wa kanka to ita aka hana ayi a makabarta Allah ya sa kun gane sai malik ya cewa wa illam yubuna masjida ko da ba a gina masallaci a makabarta ba wa huwa ma'ana kauluha shine ma'anar fadin sa da yake cewa kushiya ko kuma fadin da na Aisha radiyallahu anha take cewa kushiya manzon Allah ya ji tsoro an yutakaba masjida a riki kabarin sa gunda ake ibada fa inna sahabata domin su sahabbai lam yakunu la yabnu hawla qabrihi masjida ba zamto za su gina kabari za su gina kai masallaci a gefen kabarin manzon Allah kuma duk ai wani zai iya cewa ai kabarin manzon Allah ba a masallaci yake ko to ai kabarin ne ya samu masallacin ba masallacin ba ne ya samu kabarin kuma yadda kuma abu na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu annabawa yake faɗa da baki duk inda muka mutu a na kabarin mu yake ba za a ɗauki annabi a ce za a kashe wani ko abin da shi ba a inda ya mutu a nan za a binne shi kuma za Allah ya mutu eh ina tambayar ku a ɗakin da na Aisha ya rasu kuma ɗakin da na Aisha lokacin da manzon Allah ma yake da rayuwarsa akwai wundo ta ɗakin da na Aisha iya kallo masallaci wundo ne har take ta manzon Allah idan iya itikafi zai iya meko kansa ta wundo ina ɗaki na da taje masa kansa kun bayyana kun ga ashe kabarin ne ya samu masallacin ba masallacin ba da ya samu kabarin kuma abu na biyu manzan Allah ya ce duk ba annabin da ya mutu ba a ɗaukar gawarsa a kai ta wani gu a nan inda ya mutu za a binne ta kaga duk wanda zai faɗi wata magana ta wannan magana guda biyu ta kare maganarsa manzan Allah ya ce inda ya rasu a nan za a binne shi kuma ake na na'ashi Allah ya karɓi rayuwarsa sannan kuma dama ce masallaci ne an fahimta kuma dama da gidansa da masallacin duk abu ɗaya ne da gidansa da masallacinsa duk abu ɗaya an fahimci wannan ana expanding haka ana ci gaba har ma yanzu ba ma gidansa ba har ma unguwar gidansu abubakar da umar da su abdurrahman duk ya dawo cikin masallacin madinansu masana tarihi suke cewa yanzu inda masallacin manzan Allah yake a yanzu to ya kai kusan rabin madina a lokacin da manzan Allah yake amma a lokacin da yake nan dan haka aka yanka aka yi masallacin amma ana expanding ana budawa ana budawa to unguwanni da yawa ne suka yi cikin masallacin amma bi jona kun ga wannan shine abin da ya tabbata daga barkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk annabi idan ya rasu Allah za a binci sai ma yake cewa ina na Aisha ta ce manzon Allah ya tsoraci a mai da kabarin sa ya zama togun ibada har ma kuma sahabbai ba su kasance suna gina masallaci a gefen kabarin shi ba wa kullu mawdi'in qusidati salah fihi faqad takada masjida sai ma nace duk gunda zaka kudiri niyya ka je kai sallah a gon to shi ma a ma'ana sunan sa masallaci a ba ana cewa masallacin idi ba a gine yake ai ba gine da masallaci bane ana cewa musalla ko kaga masallaci ake cewa a ka'ida duk gunda aka ware al'umma suke ibadar sallah a gon sunan sa masallaci ko da ba a gini irin wannan don kurta wani ruwa ce nan wanda ake sallah ne to a shari'ance wannan sunansa masallaci ana fahimta to shine maliki ta duk wanda aka yi niyyatar yin ibada sallah a gun ko ya zama to wanda ake ibada sallah to a shari'ance sunansa masallaci wannan bal kullu mawdi'in yusalli fihi yusamma masjida sai ma dai sai kai duk gumma da ya halatta ayi sallah a shi a ban kasa ana ce masa masallaci hakan kuma ya tabbata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ju'ilal li al-arda masjidan wa tahura yake cewa daga cikin abubuwa guda shida da yake ce an fifita ni akan kowane annabi ba a bashi su ba sai ni fuddiltu alal anbiya bi sittin yace yanda hadisin yazo manzo Allah ce an fifita ni an ban wa an su kyauta daga Allah guda shida wanda ba annabi da aka biya kuɗi daga ciki daga cikin kyautar da aka biya manzo Allah shine an sanya min ƙasa ta zamto masjida al'ummata an yarje musu duk inda sallah ta same ka in dai gun kazanta ba ta bayyana ba kai sallah ko kuma jogar kaga sai manzo Allah ya kirayi kasar masjidan ya kirayi ki da sunan masallaci kana tafiya a hanya kuna tafiya ai kun sha tsayawa a jiji kun sallah ko ba ayi da yawa ana yi amma sabanin annabawa annabawan da suka gabace mu tun daga kan annabi Isa abin da ya baya to ba a yadda ɗan al'ummar da shi annabin su yi sallah ba sai a gudun masallaci shirya su kenan duk annabi ba a yadda ya ibada sallah ba sai a masallaci amma mu alfarmar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka yi rije mana duk bayan kasar duniyar nan in dai gun ba kazanta bace ba bola bace ba madaurar raƙuma bace ba ban ɗaki bane ba kwata bace ba kazanta bace a gun to an yi da kai sallah an amince maka yi sallah kun bai tana shi ne mazala shi ne malike cewa a mazala ya ce ju'ilalli al'arda masjida an sanya min ƙasa ta zamanto gun sallah ga al'ummata har ma hadisi ke cewa fa ayyama rajulun adrakata as-salah fa yusalli duk inda sallah ta same ka kawai kai sallah kai rura kai sallah ka an bayyana wa tahura kuma ƙasa an maida min ita gunyin alwala taimama duk annabin da yake baya da manzan Allah zuwa har annabi Adam ba wanda aka halatar masa yi taimama da shi da al'ummarsa duka amma mu sai aka ba mu dama mai taimama in ba ka da lafiya kana tsoron taɓa ruwa ka yi taimama in ka yi rauni ko ruwa in ya taɓa matsala ce ka yi taimama in kana zazzabi kana tsoron taɓa ruwa a jikinka ka yi taimama idan kana tafiya da sallah lokacin sallah ya ba ruwa a kusa da kai ka yi taimama in ga ruwan kana da buƙatar sha ba zai ishe ka sha ka yi aula ba ka shanye kayanka ka yi taimama duk an ba mu wani alfarma alfarmarwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaɗin wayan gata ne ba annabin da aka ba shi wannan sai annabi muhammad kuma su kuma muwa muka samu wannan falala albarkacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an fahimta wani ahmad bi sanadin jayyid daga imamu ahmad bin hanbal Allah ya kare da shi da sanadi mai kyau na hadisi ali bin mas'udin radiyallahu an daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kare da shi marfu'an haka ce marfu'an to ana nufin manzon Allah ne da magana da malaman ulumul hadis ke cewa idan an ce marfu'i to an jingina magana ga manzon Allah idan aka ce mawqufi an jingina magana ga sahabi idan aka ce maqtu'i an jingina magana zuwa ga tabi an fahimta in wa haka zaka zaka samu kufa to ana cikin sahabin ne bane magana ba a jingina ta ga manzon Allah kaza kaza kaza maqtu'u to ana cikin tabi'i ne bane magana ba ta kai ga sahabi ba amma kace kaza kaza marfu'an to abin da zai zo gaba to manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to dan Mas'ud yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna min shirarin nas iya daga cikin mafi sharrin mutane sharri mafi sharri daga cikin mutane ji manzon Allah man tudrikuhum sa'atuhum ahya wanda kiyama ta zikin suna raye a gane ko wanda suna nan da ransu aka busa kawan tashin kiyama to suna cikin mafi sharrin mutane yasa duk wani mutumin kirki kafin a busa kawan tashin alkiyama Allah zai kawo rayuwarsa dama in can tafiya ta yi tafiya duk alamun tashin alkiyama suka bayyana an ce akwai wata iska wanda ake ce mata rihul haya ko kuma rihul haya wata iska ce Allah ta'ala zai koro ta iska ce mai sanyi to duk mumini idan ya shafi wani iska zai mutu duk mai imani idan ya shaƙi wani iska zai mutu dama hadisi ya cewa la taqumu sa'atu illa ala ashrarin nas kiyama ba za ta tsaya ba sai akan mafi sharrin mutane kun ga idan da dab da kiyama ba ta yi ba akwai lokacin da babu lada ba alaji ba duk abin da ka yi an rufe alƙalamin rubuta lada da alaji kafin kiyama ta tsaya za a irin wannan rayuwa ka kwana kana sallah ba mai baka ladan ko ka kwana kana shan giya ba mai rubuta mazulubin ko ka kwana ai masifa ta kai masifa mai imani ba zai fata ya kai rayuwarsa wannan gobe an bayyanta kafin kiyama ta tsaya sai duk an rasa mutumin kirki a duniya duka akan mutanen banza za ta tashi to yasa anan manzon Allah ke ta iya daga cikin sharrin mutane wanda kiyama ta riske su da rayuwarsu suna nan dare aka busa kahon kiyama to waɗannan su ne mafi sharri cikin mutane wallazi yattakhizuna al-qubura masajida da su kuma da suke rikar kaburbura wajen ibada kun fahimta kun ga shi wannan magana tana da ƙarfi tana da ƙarfi an ji an dawo babu sauƙi a kanta daga la'anta shi mafi sharin halitta sai gwama su da kaza da kaza da kaza kuma rikar kabari ko makabarta ta zama wajen ibada duk akan wannan malaki wannan magana yake kawo nan hadisi masu zafi akan wannan kaga waɗancan mutanen ashirarul kalki dinta mafi shari da lokacin da za su rayu din madab da kiyama ba lada ba alaki ba kaza ba kaza kuma a lokacin komai ma babu ma ba dadi to sai maza lake gwa masu da su da masu bauta a kabari yace su ne mafi sharin halitta abin Allah daga waɗancan sai waɗannan so naka duk abin da zai shafi irin waɗannan fishi da Allah yake da shari'a to karkara bin shi ba kai ba wani abu da ya shafi roƙon Allah ko na fila a to ku duba ya yan uwa yanzu ba zancen sallah din ba ba ko wata nafila a tsafi ba ke kabarin tsafi a je a ce mutum ya je ya buɗe kabari ya yanko likafanin mamaci ya ce ya ɗauko likafanin kuma ya zo a mai tsafi da shi a yau ta kai ta kawo an ce a kowane an binne kabari an ce ya je ya ebo ƙasar wannan kabarin sabon kabari kuma ba zai ebo sai da daddare kuma ya je ya ebo kuma tsafi za a yi kai hasali ma bala'in da ya kai bala'i wallahi akwai manzo su bunne su tone kabari su bude bakin gawar su sa mata rayuwa ciki wallahi a mutanen yau akwai masu wannan da daddare a farke kabari a fito da gawar a bude a sa mata wata wani wani tsafi ko wata layar a bunne a maida ita a nan da kuma binne don a cutar da wani ko a haukan wani ko a kashe wani akwai wani malami yake ba mu labari cewa akwai wata mata sun je aikin da ita da sauran mata yan uwanta an je an ga ka'aba ana ta addu'a suna ta murna an ga ka'aba da sauransu sai take cewa mutanen ta fa ita ba daga ka'aba nan ba ya musa ba ki ganta ba ka'aba ga ta kowa ga ta nan muna garin ta kowa yadda ke ita wallahi ba da ka'aba ba ta ganta da idanta abu wasa wasa wasa ta ke musu rantsuwa ba ta gani ba so koma masauki suka je suka nemi irin wakilan malamai daga cikin wakilan haji suka ce ah wannan baiwar Allah ba ta zo da wata fatawa ba makahuwa bace ba idan ta bare da matsala amma ta ce ka'aba ga ta nan muna gari da bata gani ba baiwar Allah bai ka'aba ba ta ce wallahi tallahi ban ga ka'aba suna mata interview me ya faru me ya faru me ya faru sai take faɗa musu kan cewa akwai wata shekara da ta yi wa aboki zaman ta tsafi kuma tsafin gawa a bakin gawa aka sa tsafin aka binne ita wannan matar da 'ya'yanta wallahi sun shiga duniya abin da zai baka mamaki da mijin matar shi baban yaran da matarsa da uban matar da danginta ba ma wanda zai tambaya ina wacce ba domin tsafin ya kai tsafi yanzu misali ya kaddara kana da ya a gidan aure yarka ce da 'ya'yanta da mijinta ta fice ‘ya'yansu watse amma da mijin da kai domin tsafin ya kai tsafi ku tambaya ma ina wani wala ba ku yi ba billahi lazim ina wancan ma wallahi ba mai tambaya kamar ma ba halicce ta ba ta ce wallahi ta yi wa aboki zama ta irin wani zafi suka ce to wannan shi ne abin da yake bibiyar ki ba yadda za a yi allah ya dake ga dakinsa tun da wannan matar ina take yanzu ina 'ya'yanta suke wacce rayuwa suka shiga wani hali suke ciki to a yau fa masallatan da suke wannan abin ma da ya sa da tunanin wannan magana ka je ka yi ibada halattacciya a makabarta ita ba an hana ka haddis inuwa ma da la'anta daga Allah to wata of ka je ka yi tsaki ba makabarta wanda tsafin ko a ina ne damar shi haram ne tunda Allah ce wala yuflihu sahihu haisu ata duk mai tsafi duk dan sihiri ba zai taba samun rabo a Allah ba ka Allah ya ce ba zai taba samun rabo ba kuma ka je gunda aka hana a yi addu'a halattacciya ma addu'a halal ce sallah halal ne amma irin wannan an hane ka kai a makabarsa domin haka shari'a take haka Allah yake to ina kuma ga wanda zai je yi tsani a makabartar kun ga la'anta goma da goma kenan ita kanta tsafin dama la'anta ce a kansa kuma ka je makabarta ka yi abin da shari'a ba ta umarce ka banna wata la'anta ce wallahi da yawa daga cikin mutane wanda suka zama wani abu a duniya ta irin wani suka zama ya sa ku daina sha'awar yin duniya Allah da kansa kiwa mazan Allah wannan magana wala tamuddanna ainayka ila ma matta'ana bi aqwajan minhum zaharatul hayatid dunya yace karka kafa ido kana kallon irin waɗannan mutana da muka ba su fure irin irin na rayuwar duniya ba abin sha'awa bane ba abin sha'awa bane akwai wani yanda yake fanta ma wannan motoci gidaje barkalla harkalla wallahi da zaka ji surrun sa surrun yanda ya tara kudin wallahi ba za ka shawo shi ba ba don Allah mai rufin asirin bayi ba ne akwai mutumin da aka fallasa yadda yake wallahi ba za ka yi dukwa hanyar shi a duniya ba domin tun ya bar Allah ya bar mazan Allah idai ga shi na kowa mutum ne musulmi a yau irin wannan rayuwar ake yan siyasa ba su tsallake ba yan kasuwa ba su tsallake ba masu mulki ba su tsallake ba mata ba su tsallake ba maza ba su tsallake kai har talakawa mu talakawan ma ga talakanci ga gatsaki zulmatun ba'du hafu gaba Allah wallahi kwara ma masu kudi su dan hole a duniya kana to amma ga talauci ga tsafi bai amfani cikin wani me dadin ka a duniya ko shi ma wani wanda ake ba mu labarin sa cewa a wani yaro ne irin fitinannin yaran nan masu sata haka su dinga haurawa gidan mutane suna musu sata to ya san wani mutumi a unguwarsu kullum baya rabuwa da masallaci kullum iya sahun gaba ana ganewa iya sahun gaba kuma duk irin abin da aka bukata a yi a masallacin nan to shi ne farko ya ce wata rana ko shi shi ɗan yara yaman ya tsallaka gidansa zai mai sata ya tsallaka gidan mutum ya je gidan mutum har ɗakin sai shiga kafin ya yi satar sai ya ce ga firijinsa ban buɗe daga mai a firijin walla iya buɗe firijin sai ga sassan naman ɗan adam ne a cikin firijin naman mutum wallahi sun matallahi wannan labarin gaskiya ne ba wai labarin bane naman mutum ya gani daga nan ya tsorata ko ya fito dinda ya ga uba zago ya fasa satar ma ya dawo jikinsa iya tabbari iya rawa ya rasa yake masa daɗi ya ci in ya tuna yadda mutum yake a gaban sahun masallaci kullum amma kuma ga irin abin da yake a gidan sashi shahararren matsashi tun da hannama mutum ke ci da aka yi wata sallah sai yaron ya taya shi masallaci ya ce to jama'a kai wannan me za ka ci aka yi aka yi limanci ku kyale shi ku kyale shi ya ce to shi dai kowa ya san halinsa iya sace-sace amma wallahi yau idansa ya nuna masa wani abu amma ya tuba abin da ya gani to wallahi ya sa ya tsorata ya daina duk abin da yake mara kyau idan ya tuba duk kuma wanda ya san ya masa ba daidai ba ya yaƙe masa amma kuma wanda ya ga abin da ya tsorata a kansa wala a cikin masallacin da yake wani fahimta ya ce abin da na gani a gidan wani na tsorata da na gani wallahi ya masallacin nan ganin abin da ya sa na tsorata na ce na tuba daga sada masallatan ne ba suke wannan bayan tsafi ko ina tsafi a galibiya aka ce in ka je rumfunan kasuwannin nan wallah duk in kawo kan za ga tsafa-tsafa da ciki an kukulle wani abu an jefa an naɗe wani abu an jefa wani an jefa mai don a tarwatsa kasuwancinsa wani don a sabota shi a lalata shi duk fa akan wannan duniyar mai daɗinta wane wane tabbas gare ka ga duniyar in ma ka yi tsafin ka tara ka tara ka isa ka tara kan kwana ɗaya duniya ka ƙarawa ka kwana ɗaya da Allah ya yi ba ma ka isa ƙara ba ka isa ba ka taran ka taran kuma iyaka kwanakin da Allah ya yanka masu na zuwa wanda za ka mutu in ya so ka ɗaukar wa kayan kanka kayan da ba za ka yi sauƙewa ba rayuwar ta koma haka ake haka kawai ake akan kuɗi ɗan adam ɗin yau ba abin da ba zai yi ba illa marahima ba sai kawai wanda Allah ji gasu Allah abubuwan in kana jin yadda abin yake faruwa wani abin ma wallahi sai ka ce ba zai yi ba yanzu a galabiya akwai waɗanda suke da shaguna a kasuwa suke sun yi kabulaji da shagon amma kuma yan kwaye ya ɗan kafa tare da su da kaza da kaza amma ta ƙarƙashin ƙasa tilan kwaya ne ko musulmi ne har ma zai iya cewa shi ahalu suna ne dila ne na kayan maye amma ya ɗan buɗe ɗan karamar tare da su a kasuwa daga ce ba ba kasuwa yake ba dan ya sai fili a can ya biya kaza a can ya sai babban kadara a can duk kuma ya fake da wannan kaso kuma a kasa ga abin da yake da yawa akwai irin su sana suna yi saboda ka irin wannan al'amari mutum ya tsaya ya su ya ga ina ne hanyar cin abincinsa in ya tabbatar da hanyar ce mai kyau ya gode wa Allah kuma ya dinga neman Allah ya sa masa albarka a ciki amma sha'awar sha'awar tara abun duniyar nan wallahi za su kai wani mutum ga halaka sha'awai sha'awai kaga wannan ya canja gida kai ma sai kayi kaga wannan ya canja mota kaga wannan ya tashi daga ran ya koma kaza kaga wannan a'a ka tsaya kwatar da hankalinka rayuwar ba wai a duniya za a yi ta gama ba ita wannan duniya rayuwa ce matakaiciciya ga gunda za a yi rayuwa can sai an mutu rayuwa da ba ta da iyaka Allah ya samu dace rawahu abu rawahu abu hatim fi sahihi sai malik ya tafi masail akwai masail da yawa a cikin wannan bal al'ula masala ta farko ma zakara rasul sallallahu alaihi wasallam fi man bana masjidan ya'budu Allah fihi idda kabari rajulun salih walau sah walau sahad niyatul fa'il malik ya cewa abu na farko a wannan babi irin abin da manzon Allah ya ambata game da wanda zai gina gun ibada iya bauta wa Allah amma a kabarin wani bawon Allah mutumin kirki ya je iya sallar ta nafila amma a kabarin wani ya je iya roƙon Allah da kalmomin da suka dace amma a kabarin wani ke wani addu'a to shi ma abu ne wanda shari'a ta haramta kuma akwai tsinawa da la'anta akan abu na biyu annahyu anit tamathil wa ghalazul amr fi dhalik hani game da hotuna su ne tamasi manya-manyan hotunan nan da ba kamar zan kirayi mutum ya amsa to shari'a ta yi hani ta yi tsawa ta kawusa samuriya game da wannan ka kiyaye shi a salisa na uku al'ibratu fi mubalagati sallallahu alaihi wasallam fi zalik abin kula da manzon Allah ya kausasa ya matsa ya kai kololuwar magana game da hani game da wannan kar ku riki magabarta gun ibada kar ku je kabarin wani bawan Allah ya zama gumbautar Allah kar ku yi wannan manzon Allah ya matsa da wannan magana kaifa bayyana lahum haza yadda manzon Allah yake musu bayanin haka ne awwalan da farko summa qabla mautihi sannan manzon Allah kafin ya koma ga Allah nan bayan sake musu magana ƙala yake cewa ma ƙala ya faɗa abin da ya faɗa sun malam ma ka nufi siya ilam ya tafi bi mata ƙaddam mazan Allah bai tsaya ya ce ai da ya faɗa musu ya isa a dab da ajalin zama bai kwana biyar ya koma ƙala ba sai da ya faɗa musu magana kar ku riƙi kabari ko makabarta ta zama gun ibada kar ku wani arabia na yi sallallahu alaihi wasallam an fi'ilihi inda kabri mazan Allah da kansa yake kar ku riƙi makabari na gun ibada kar ku yi ban yafe ba in ji manzan Allah akwai la'anta ga duk wanda ya mai da kabari na gungi ba ƙabla an yi wuce da kabar tun ma kafin a samu kabar tun ma kafin ya koma ga Allah yake tsawa cewa kada a mai da kabarin sa gungi ba alkamisa na biyar annahu min sunanil yahud wan nasara fi qubur anbiya'i daga cikin sunnoni ko hanyoyin yahudu da nasara so sirki kaburburan annabawansu shine gungi ba da su an fahimta in ba annabi ya mutu a cikin su sai mai da kabarin sa gun ibada yasa manzon Allah ya ce Allah ya la'ance su as-sadisa la'anatuhu iyyahum an zalika irin la'antar da manzon Allah ya bada labari Allah ya mutu saboda irin wani abu da suke as-sabi'a na bakwai a anna muraduhu ta'dhiruhu iyana al-qabr abinda manzon Allah yake nufi mu al'ummarsa ya ja kunnan mu ya gargade mu karin mu yi wannan a kabarin sa an gane ko karmi irin wannan a kabarinsa shi ne ta haziru iyana alkabari mu al'ummarsa ya ja mu ya hane mu ya gargaɗe mu kada mu mai da kabarinsa gun ibada gun bauta asamina na takwas al'illa fi adami ibrazi kabri illa da take bayyane game da abin da manzan Allah ya hane game da kara gina kabarinsa kabarin manzan Allah ba ginin ne ba ne an dai kewaye gundi da sauran matakan tsaro saboda mugayen mutane amma lokacin da ya mutu lokacin sahabbai kafarinsa ba wani gini da aka yawo normal guri haka kawai a ciki ɗakin da na shi kana leƙa kafarinsa ba wani abaci amma sanadiyar yanzu akwai mugaye yahudawa da sauran munafukan musulmai sai aka tare gun aka masa tsaro mai kyau domin kar wani je kai kan farmaki gun da niyyar batanci an bayyana to mazan Allah irin wannan illar ya gano yasa ya hani game da kar a gina ko a maida kabarinsa ko ibada at-tasiya na tab fi ma'anat fi ma'anat tikhaziha masjida mazan Allah ya faɗi ma'anar riƙon masallaci shine gun ibada ko sallah ko addu'a duk an hana yawo ba wai sai gina masallaci aka hana kawai al-ashira na goma annahu qarana baina man ittakhadha masjida wa baina mata kuma alaihi musa sai manzon Allah ya gwama sharrin wanda kiyama za ta same su da rayuwarsu da su da masu rikar kabari gun ibada sai ya gwama su a guda an fahimta da wanda kiyama za ta same su da rai a busa kaho suna da rai da kuma masu bautar Allah gun kabari da ibada gun kabari to sai manzon Allah ya gwama su a makara daya fa zakara zari'a ila shirki qabla wuqu'ihi fi khatimatihi sai manzan Allah ya faɗi zari'a shine zari'a kamar suna cewa a tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro ita zari'a kamar sanjo zari'a kamar da sanannen magana ce a mazabar imam malik shine a yi tsawa a kan laifin tun kafin a yi laifin kamar inda Allah ke cewa la tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fi subbullaha adawan bi ghairihi kar ku zagi goma kan kafirai da abubuwan bautarsu idan kun zagi abin bauta su kuma za su zagi Allah kaga kai tsaye hannun kar a faɗa wa Allah bakar magana ya sa aka ce kar ku yi abin da zai tada magana an fahimta to kaga anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai irin wannan zari'a ya toshe kofar shirka kafin ma shirka ta samu ma kafin ma ya mutun kafin abin da ya ji kafin ai kabarin nasa sai ya kar ai kabari da an fahimta nan as a alhadiya ashir na goma sha ɗaya zikiru fi kutbatihi ƙabla mauti bi hamsi manzan Allah ya ambaci wannan magana dab da ajalinsa a kuɗubarsa bai fi kwana biyar ko magana an raddu ala ta'ifatai allazai ne huma a sharu a halin bida akwai mai da martani zazzafa game da wasu ƙungiyoyi guda biyu na 'yan bidi'a wanda suke jingina kansu ga musulunci بل أخرجهم بعض أهل العلم من سنتين وسبعين شركة wa'ansu ma daga cikin malamai sun ce waɗannan ƙungiyoyi masu cewa su musulmai ne guda biyun nan ba sa ma cikin rarrabuwar da al'ummar nan za ta yi wajen saba'in da biyun ma ba sa ci waɗannan ƙungiyoyi su ne a rafida yan shi'a masu zagin sahabbai su ne rafidawa masu cewa abubakar da umar da usman duk sun yi rijjaka ma mazan allah bayan mazan allah ya mutu masu cewa na na aisha da na nafisa duk yan wuta ne su wannan su ne shi'a rafida an bayyanta to waɗannan su ne suna daga ciki mafi shari daga cikin ƙungiyoyin yahudawa domin yahuda ne suka yi sponsorin waɗannan mutane amma asali ba musulmi ba ne ana ganewa da kuma jahamiya jahamiya su ne masu inkarin kaddara duk abin da ya zo kaddara hin sai kai ga jawo kanka ba ruwan allah da kaddara to wanda su ne jahamiyawa da jahamiyawa da rafida to su ne mafi shari a cikin ɗa'ifatai ne da aka yi raddi zazzafa a kansu wa bi sababin rafida hadasa shirki wa ibadatul qubur sai maliki sanadiyar rafidawa masu zagin sahabai da matan manzon Allah waɗannan mutanen su ne suka yi sanadiyar haifo shirka ana gane ko a shirka wa ibadatul qubur da bautar da bautar kaburruka wannan al'ummar su suka fare kuma har yanzu kun kula da su idan an mutu a cikin zawo ga da hotuna da kaɗe-kaɗe da fulawoyi da su suke zuwa su gane mutane su. Kuna fahimtar wannan? Irin wannan duk sun samu asai daga kakannin kakanninsu. Suna bautar kabari suna mai da kabari gun wani ibada da sauransu da sauransu. Sai ma nake cewa wa hum awwalu man bana alaihal masajida kuma su ne farkon masu gina gun ibada a kabari su waɗannan 'yan rafidawa ɗin. Asaniya ashir na goma sha biyu ma buliya bihi sallallahu alaihi wasallam shidatin naqa abinda manzon Allah sallallahu alaihi yayi ta magana da kakkausan harshe game da wannan abu a kaurace masa kar a dai jarabe ku kar mu dauki a matsayin jaraba na sha uku ma ukrima bihi min al-qulla abinda aka yi wa manzon Allah karamci na badadin Allah ya rike shi khalil kamar yanda ya rike annabi Ibrahim khalil Allah ta'ala ya kara musu tsira da aminci arabi'a ashir na goma sha hudu at-tasrihu bi annaha a'la min al-min al-muhabba cewa ita kulla tafi muhabba karfi a harshen larabci habib da khalil to khalil ya bi karfi an fahimta al-khamisatu ashar na goma sha biyar at-tasrihu bi anna siddiq afdalu sahaba wannan kuma iya nuna kan cewa he is siddiq shine sai na abubakar radiyallahu anhu to shine mafi farla cikin sahabbai tunda manzo Allah ya ce walau kunta mutakiza khalilan lattakatu ababakar kalila da ce zai rike wani zama badadi na da na rike abubakar radiyallahu anhu kun ga wannan iya nuna cewa iya da falla ya ma fi kowa falla a cikin sa na karshe na 16 al-isharatu ila khilafatihi a cikin wannan kamar manzo Allah iya nuni game da khalifancin sai na abubakar an fahimta tunda ya ce da zai rike badadi bayan sa abubakar ne kaga kamar iya nuna kan cewa ko da ma ya bar duniya shine khalifansa an fahimci wannan Allah ta'ala ya samu dace mun zo karshen babi kuma mun zo karshen darasin mu da yau insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa abin da ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yafi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu yi kan ji mata muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya sa mu lafiya mu gama lafiya muna roƙon Allah ta'ala ya jiga mu ya jiga mahaifin Allah ta'ala ya jiga mu ya jiga mahaifin Allah ta'ala ya shirya mu da zuriyarmu Allah ya dora mu tafarki madinici muna roƙon Allah ta'ala alkhairin duniya da lahira muna neman tsarin Allah ta'ala ya tsare mu daga sharrin duniya da lahira majinyatan mu Allah ya ba su lafiya a gida da asibiti mamatan mu Allah ya ji kansu bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana muna ƙara addu'a game da ƙasar mu da jihar mu da ƙasashen mu na musulmai da jihohin mu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya yi mana dukkan wata damuwa Allah muna roƙonka dukkan damuwa da irin wahalhalu na rayuwa da tsadar rayuwa da hauhawan farashi muna roƙon Allah ta laka mana ƙarshen sa Allah ya yayyafa wannan bala'i ruwan sanyi Allah kai ka san duk root na wannan musiba Allah ka tsaye da ƙasa ya Allah Allah duk wani wanda yake amfani da damarsa ko wani mulki ka bashi ko dukiya yake gallazawa al'umma Allah kamar maganin sa Allah ka zauna da mu lafiya akwai dan uwa malam Umar kullum muna sashi addu'a bisa ya a gare shi da bata da lafiya mana don Allah ya bata lafiya Allah ya warkar da ita bisa abin da yake damunta da sauran yan uwa musulmai gaba ɗaya kuma ko wata bukata wanda ita ma muna neman addu'o'in ku akan Allah ta'ala ya tabbatar wani haƙƙi ne wanda ake nema a karɓo shi domin ci gaban karatu amma wani iya nema ya yi kafar ungulu ga tsarin Allah ta'ala ya fi karfin shi Allah ta'ala ya kwato wannan haƙƙin zuwa ga masu shi Allah ya mana albarka Allah ya samu dashi wanda ya asasa wannan masallaci Allah ya saka mai da alkhairi Allah ya karba addu'o'insa ya ji kan mahaifansa da namu ya shirya zuriyarsa da tamu ya inganta masa hanyoyin neman sa ya sa masa albarka ya ba shi tsoro da kariya a rayuwarsa da dukiyarsa da iyalansa da mu gaba daya wannan addu'a masu neman haihuwa cikin maza da mata Allah ya ba su masu alkhairi masu neman jari Allah ya ba su ne alkhairi masu neman karatu ko aiki Allah ya haɗa kowa da abin da ya zama alkhairi a gare shi Allah ya samu lafiya mu gama lafiya na'am na'am na'am
a cikin makabartar je biso kuka same shi eh ku same shi a makabarta yana he irga kamar kabari biyar zuwa shida haka Mm.
amma na sabon kabari Eh.
sai dai ibi kasa ka sai sa ne da ke wata mm to ya ibi kasan da ba ta da yawa haka sai muka fahimci me yake gaskiya da yake muna da yawa hankalin mu sai ya koma kan Haka da ne.
yake Allah wani su mm sai muka je muka sani muka ce me zai yi wannan kasa Mm.
ce dawo mm ina ruwan kuka ce kuka ce to kawo kasan sai ya ce ba zai yi eh akwai mai saurin rayuwa a cikin warin da zai masa yi gaji eh sai hankalin mai gadi masu gadin makabarcin su yi dawo Mm.
kan an fita amma mm haka haka sai ya zo yake cewa me yake faruwa lokacin da gashi gashi gashi abu da yake Mm.
yi yi kasa da zaka ya fita da yasa ne za ka yi shi mm ina ruwan ku yake biya masu gadi Mm.
yake cewa ai akwai ruwan da ya bashi ne maganin baki ko da mutum yana bin shi da mugun nufi ba zai same shi ƙarya yake sai muka karɓe mai gadi ne karɓi kasan sai ya zazzabi shikenan an fara dukansa sai ga an kawo wata gawa eh Suka tafi da shi.
Yau ne ke cewa mu da muka rike shi a cikin makabartar da aka tada hayaniya mu ku kyauta ba. Shi ne nake tambaya akwai kuskure a kan to ai yaran da zai gane ke in ba hakan ba bayan da za a iya gane abin da kuka yi daidai ne yi matsafi ba a masa da sassauci kuma da magun da ake shari'a ne ake da matakai ba zai wannan ba ai ba zai yi ba wannan ba a shari'ar musulunci kusa kisa ne ba duk matsafi hukuncin su kisa a musulunci inda shari'a ake bi a kama yadda evidence aka bincike yi tsafi zai yi to shari'a za ta kai shi ne kawai an fahimci wannan saboda ka akwai su kamar ka ga ga ma misali ga kawo kuma gashi na recently abin da ya faru a Maiduguri lokacin da aka yi ruwan nan aka yi flood din nan wallahi an ci abubuwan da ruwan ya tono a makabata ba su kalu ba tsafa tsafi da binne binne duk ya tono su ga su ba wanda ya fi shekara biyar ba ya fita.
haka aka ce eh.
Amma sanadiyar wannan abu da ruwa ya ya fito samu lafiya.
kuma irin wannan sirri an dai an binne a kabarin to ɗayan biyu ne in ba a tono shi ba to wanda aka yi wa tsafin ba zai samu lafiya ko shekara miliyan zai wa kansa duk tsafin da aka binne shi a kabari in dai ba a tono shi ba wallahi bai ba zai samu lafiya duk abin da zai yi ne wannan irin su al'umma ake a wannan lokacin Allah ta'ala ya rufa mana asiri ya samu yi lafiya mu gama da ta subhanakallahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh